السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باب المصدر وإن تريد تصريف نحو قاما فقل يقوم ثم قل قياما فما يجيء ثالثا فالمصدر ونصبه بفعله مقدر فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ وال في اللفظ والمعنى فلفظيا يرى في اللفظ والمعنى فلفظيا يرى أو وافق المعنى فقد وقد روي بغير لفظ الفعل فهو معنوي فقم قياما من قبيل الأول وقم وقوفا من قبيل ما يلي
الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 23 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da 29 ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin addurratul bahiyya fi nazmi matnil ajirrumiya ta sharfuddin yahya al'amuriti rahimahullahu ta'ala a darasinmu na 25 za mu tashi babul masdari babu almasdar wannan babe zai yi bayani akan masdari amma ba wai masdari da ma'anarsa ta a hukuncinsa ba da kuma duba da asalinsa a zai magana ne akan matsayinsa ta fuskar li'irabi zai magana kan matsayinsa ta fuskar lirabi shi yasa al'ahsan abin da ya fi kyau ya ce shine babul maf'ulil mutlaq aka yafi kabata babin yanzu babul maf'ulil mutlaq don shi yake nufi eh to amma sai ya ce kawai babul masdar saboda duk sanda aka samu maf'ulun mutlak to za ka ga laya a ce illa masdaran bai zuwa sai halin zamuwansa masdari to shi yasa da ya zo kawai sai ce to bari a kulla babu babul masdari kawai amma bayani akan a hukunce-hukunce da mabahisu na masdari wannan babi ne na ilimin sarf ba babi ne na nahawu ba to idan an ce almasdaru shine malaman nahau suka ce dan bai kawo ta'rifinsa ba anan suka ce huwasmul huwasmul hadathi aljari ala fi'lihi shine suna wanda ke nuni akan alhadas aukuwar wani abu eh aukuwar wani hukunci wannan shi ake kira da masdari kuma yana gudana bisa ga tsarin fi'ilinsa fi labzihi wa kuma wa fi ma'anahu za ga da lafazinsa da ma'anarsa duka yana gudana ne akan na fi'ilinsa sannan shi masdari shine aslul mushtaqat shine tushen duk wata kalma da za a iya keto ta a tsago ta in dai kalma mushtaqqa ce ana iya tsago ta daga kaza a juya ta a maishe ta kaza to suka ce mazari shine tushe duk da akwai sabani na malamai akwai ra'ayoyi sun kai kusan kala hudu amma dai wannan shine ra'ayi alqaulur rajih cewa almasdaru huwa aslul mushtaqqat eh suna mushtaki eh wanda aka fito da shi daga wani to wannan dai bahasi ne a babin sarf ba bahasi ne a babin nahawu ba shi yasa malam ba zai kawo maka shi a nan ba saboda ba a rubuta littafin da a yi bayanin sarfu ba Mm, wannan sai an koma littattafan da suka kawo shi sarfu eh, kamar al-khulasa ta ibn malik alfiya to da ya zo bayani akan tasriful asma to ya yi bayani akan wannan haka na al-imam al-hariri shi ma a littafin samul hatul arab da ya zo kawo wasu abuwa na sarfu to shi ma ya tattauna kan wannan to sai malam ya ce Uh, wa in turid idan ka yi nufin tasrifa juyar da na hawa kama misalin lafazin kama kama ne an sa wannan alif lil itlaq eh, itla, uh, eh, lil itlaq rawi haka malama arus suke kiranta in ba a sa baitin zai kalle shi yasa ba za a ce kama ba kama to kaga kama fi'ilun ne madin hmm? to ka gani sai ce to idan kana nufin ka sake juya shi ya baka wata ma'ana wadda bawa gaba don ka ce kama ya tsayu to sai zan kana son ka ce yana tsayuwa to babu wagga ma'ana cikin kama ma'anar da ke cikin kama shine ya tsayu an riga an yi abin ya riga ya au amma in kana son ka ce yana nan yana tsayi ko ya tsaya ko tsayuwa duk wannan ma'anonin babu su cikin ƙaba kaga ya tsaya ma'anarsa daban yana tsayuwa ko zai tsaya ma'anarsa daban sannan ai umarni da shi a ce ya tsaya shi ma ma'anarsa daban tsayuwa shi ma ma'anarsa daban to waɗanga ma'anonin ma'ana ɗaya kawai ƙama yake ɗauka to kaga labud da dole sai an juyar da lafazin eh to wannan shi abin da sarfi shi kuma yake koyarwa to shine malam ya ce faƙul a to sai ka faɗa sai ka ce mi ya ƙomu yana tsayuwa karka zo kana son ka yi larabci ka ce ai ya ƙomu zaidun sai ka ce kama zaidun wai kana nuhin zai na tsayuwa a babu wannan ma'ana cikin kama babu to shi yasa sai dai ka kawo fi'ilun mudari'un sai ka ce ya ƙumu ka gani kenan an tsago kalmat ko fi'ilin ya ƙumu daga kama sau da haka kama shine tushen ya ƙumu to sai zan kuma kana son ka ce tsayuwa ita kuma wa gama ana babu ta cikin ya kuma babu ta cikin kama to sai ka ce kiyama tsayuwa eh misali ya kumu zaidun kiyama kana son ka ce zaidu ya tsaya tsayawa to ba zai ka zo larabci sai ka ce ya kumu zaidun ba dole sai ka kara da wannan ma'ana sai ka ce mi kiyama to kiyaman shine masdari me ma'anan masdari da kama da ya ƙumu duka an ciro su ne daga kiyama sau da haka kiyama shine aslu shine tushe shine asali to anan su malaman nahau wancan bahas ne akan harkar sarhu su malaman nahawu in sun ka zo babu ruwansu da wannan ma'ano ne wannan haraka ce ta malamin sarfu haraka ce ta malaman sarfu shi kawai malamin nahawu in ya zo sai dai ya kalli mi a hukuncin kiyaman dinga na lairabi to sai su ce ya ƙumu ko ƙama sai su ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi لا محل له من الإعراب كو وفاعله انت وكي قام قياما وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو قياما فا eh sai ka ce maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri to shi a- aikin malamin nahau shi abinda zai kallo kenan ba wai ma'anar da ke cikinsa ba a'a mauqifuhu me matsayinsa na li'irabi to saboda haka ƙiyama maf'ulun bihi ne mutlaqun kamar wa kallama Allah Musa takaliman aga takaliman masdarun ne mutlaqun ko maf'ulun bihi ne mutlaq na shi kallama eh to a kula da wannan sosai to fama ya ji'u salisan idan ka ce kama ya ƙumu ƙiyama kaga ƙiyaman shine na uku kama shi an na farko shi ake dama fi'ilin madin ake fara ambata sannan a kawo mudari'un sai a ce ya ƙumu sannan a kawo ta uku shine ƙiyaman to shine ya ce wan abin da ya zo na uku bayan an gabatar da madin an gabatar da mudari'un to fal masdaru shi ake kira masdari shi ake kira mazdari amma duk da an kawo shi ƙarshe kuma su biyu ɗin nan da shi fi'ilun madin da fi'ilun mudari'un an ciro su ne daga shi mazdarin dama almasdar shine tushen abu asalin abu mafarin abu eh idan an ce ma masdaruka wacce an za ka bayar me mazdarinka eh eh sai ka ce adam abin da muka ba mazari ba Eh, sai ka ce adam Eh, ko ba haka ba Ah, to in ka ce abi a- abi ka wa muka shi su kuma me mazarin su eh eh a to kaga can dai na za a goba eh to sai ce fa- wa nasbuhu yi mai nasaba bi fi'ilihi da fi'ilinsa muƙaddaru abin ƙaddarawa a nan malamai sun yi saɓani wani lokaci akan kawo maf'ulun bihi mutlaq ya dace da fi'ili a lafuzzansa da kuma mi ma'anarsa kamar mi ya ƙomu ƙiyaman ko ƙama ƙiyaman to in ka duba haruffan ƙiyama ka duba haruffan ƙama za ka gaba a canza komi ba eh siyaga a siyagatu shi ɗaya an ka canza amma haruffan suna na yadda suke kuma ma'anat tana na yadda take to yanzu a nan menene amil a kan shi ƙiyama shi ne suka ce fi'ilinsa shi a fi'ilinsa amma in an ka kawo masdari sai ya zan ya saba ma fi'ilinsa to anan ba fi'ilin ne amil a kansa ba a'a za a kaddara masa fi'ili irinsa wanda ya kama da shi fil ma'ana wal wal lafz kama kace qama qu'udan hmm? ko kuma qu'udan bai yi ba kama kace jalasa julusan shine mazari to suka ce jalasa ƙiyaye ƙu'udan ko? eh wancan sai dai ka ce ƙama sai ka ce wuƙufan shi zai daidai da shi ƙama wuƙufan to in ka duba haruffan ƙama ka duba haruffan wuƙuf akwai bambanci ko babu a akwai bambanci eh wukufa ai daga waƙafa ne waƙafa sai a ce mi wukufan ƙama ƙiyaman to sai an ka aro na wancan an ka azama wanga waƙafa sai an ka ce ƙiyaman ƙama sai an ka ce wukufan ta fuskan ma'ana ma'anarsu ɗaya an gane ko da an ɗan samu bambanci bai da yawa amma a lafazi fa to wannan ana kira ne da almasdarul ma'anawi to shi iri ne sai dai ka kaddara fi'ili ya zamo amil a kansa kenan in ka ce kama wa kofan to sai ka ce kama fi'ilun madin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi wuqufan sai ka ce maf'ulun eh maf'ulun eh maf'ulun mutlaqun mansubun بفعله مقدر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر سيزن وتقدير الكلام قام أه ووقف وقوفا to sai an ka shafe wa ƙafa wanda shi yake munasaba da mi waƙuf to kaga nan mun kaddara amil ɗinsa da fi'ilin da ya dace da haruffansa to haka wasu malaman na hausa ka faɗa amma shi almazani ya ce a'a wannan fi'ilin dai da annan na zahiri shine amil a kansa shine ma'aikaci a kansa in ka ce wa ƙafa ƙiyaman to wa ƙafa shine amil a kan ƙiyaman eh in ka ce ƙama wa ƙufan to ƙama shine amil akan wa ƙufan haka wasu malaman nahawu suka faɗa amma shi malam sai ɗauki waccan ma'ana shi yasa ya ce wa nasbuhu yi mai nasaba yana tabbata bi fi'ilihi da fi'ilinsa muƙaddaru wanda za a ƙaddara kenan babu shi amma wal muƙaddaru kal mazkuri can a wurin malaman balaga duk abin da ƙaddara shi ake to da shi da wanda a zahiri duk ɗai ne saboda ka ana lirabi kana ji ana cewa wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi kaza kaza kaza kaza to da shi da an wanda an zahiri duk dai fil hukubi shi yasa in ka zo fassara zaka fito da shi to sai ce wa in yuwafiq fi'lahu in shi maf'ulun din ga ko mazdarin ga yayi muwafaqa da fi'ilinsa ta fuskar me allazi jara fi'ilin da ya gudana kamin shi fil lafzi yayi muwafaqa da shi a lafazi lafazi daya ma'ana mi wal ma'ana da kuma ma'ana to ana kira ne da falafziyan ana kira ne masdari lafzi masdari lafzi yura eh ana ganin shi da cewa shine masdari lafziyun kamar me qama qiyaman jalasa julusan wa ƙafa hukufan takallama ko kallama takalima to kullu haza masdarun lafziyun masdarun lafziyun awwa faƙal ma'ana faƙat ko kuma a'a shi masdarin ya yi muwafaƙa da ma'anar fi'ilin amma a haruffa a lafazi ya saba mai to sai ce wa ƙadiruwi haƙiƙa an ruwaito daga malamai bigaire lafzil fi'ili ko an ruwaito daga larabawa an ruwaito lafazin an ruwaito masdari amma bigaire lafzil fi'ili ba tare da lafazin fi'ili ba lafazin fi'ili daban lafazi ne shi kuma daban sai ce to fahawa ma'anawi to shi ake kira masdarun ma'anawi shine wancan da mun ba da misali tun da su jalasa sai ka ce mi eh a wanga masdari ne lafzi ma'anawi ake bukata jalasa sai ka ce mi qu'udan eh eh qu'udan zaka ce to ƙara'a sai ka ce mi eh ƙara'a ƙara'a likitaba sai a ce mi a kawo mazdari ma'anawi eh sai a ce tilawatan da tilawa da alƙira'a wal ma'ana wahid amma lafazi fa to sai a ce tilawa masdarun ne eh ma'anawi ma'ana tushen fi'ilin ne amma ta fuskar ma'ana lamin lafzi ba a lafazinsa ba an gane ba a lafazinsa ba to kallama a kawo mazari ma'anawi kallama eh eh eh kallama sai a ce mi eh ka kama hanya ka isuwa hmm? kallama madadin takaliman to mi za takaliman mazarin ne labzi to a kawo ma'anawi hmm. hmm? yau haddisu mazarina ba mazarina ba eh ta hadisan yayi kallama ta hadisan eh su suna nan da yawa eh irin su dohika sai a ce mi dohika zaido zaido ya yi dariya sai a ce mi me mazdarinsa na lafzi dohikan to me wannan lafziyun kenan to ma'ana wiyun fa dohika zaidun tabassuman eh eh ko kahakahatan eh nan da yawa to nama fa me mazarinsa nama zaidun sai a ce mi nauman labziyun kenan to ma'ana wiha nama zaidun eh sai a ce rukudan eh kuna da matsala a lugawa ba kwa karatu ɗaya na kuka yi ba kwa abin nan to ya za ka ka iya larabci sai ce faƙum ƙiyaman min ƙabilil awwali to in ka ce ƙum tashi tsaye ƙiyaman tsayawa min ƙabilil awwali wannan yana daga cikin kason farko shine na wani mazarun labziyun mazarun labziyun saboda kiyaman ya yi maɗabaka da ƙum tunda ba hukufan an ka ce ba wa ƙum hukufan min ƙabili mayeli shi kuma in ka ce ƙum hukufan yana cikin kaso na biyu wanda ya zo daga baya shi ne mi daga ma'anawi to ƙum fa bi hasbi ma qablaha ko fa'ul isti'naf qum sai ka ce fi'lu amrin mabniyun 'ala as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta qiyaman eh maf'ulun mutlaqun ko kuma ka ce mazdarun lafziyun duk wanda ka faɗa yayi ko maf'ulun mutlaqun ko masdarun lafziyun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir to qum wuqufan ha qum shi ma fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta وقوفها مصدر معنوي كوكما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ونظام كان إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته